الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد وتوعد الظالمين باللعنة وأليم الإقاب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أحمده سبحانه وتعالى يمهل الظالمين ثم يأخذهم أخذا أليما شديدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الظلم وأخبر أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بما وصانا الله به لقد وصانا بتقواه ومراقبته والالتزام بشرعه والاعتصام بحبله معاشر المسلمين اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واحذروا الظلم والظلم عاقبته وخيمة الظلم منكر عظيم وإثم كبير بسببه تكون المصائب وتحل النقم والجرائم كم تسمعون كم تسمعون عن مصير الظالمين وكم تشاهدون بأعينكم ما حل بالظالمين من العقوبات العاجلة التي أهلكتهم وأحرقت ديارهم ومحت آثارهم ومحت آثارهم فليكن لكم بهم عبرة وما هي من الظالمين ببعيد نعم إخوة الإيمان ما حل بأمريكا إنها دعوة المظلوم سرت بليل غفلوا عنها وما الله بغافل عما يعملون أمريكا وأخواتها وسيدتها وقفوا حياتهم على هدم الإسلام وأهله فصار مصيرهم الهدم أرادوا تحويل الشرق الأوسط إلى جحيم فأحرقهم الله وأرسل عليهم جندا, جندا من جنوده في لوس أنجلوس وكاليفورنيا وفعل الله بهم الأفاعيل فلا تحسبن الله غافلا عما يأمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تجمعوا وأتمروا فدمروا أراضي غزة من خلال عام ونصف فدمرهم الله وأذاقهم أضعاف ما حل بغزة من خلال بضعة أيام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ومعنى هذه القوي العزيز يقصمهم بالعذاب ويبيدهم ولا ينفعهم عند ذاك ما كانوا يمتعون ولا يعصمهم ما به يفرحون من الماديات بالأسلحة وبالتكنولوجيات وبالتطور كما قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وقد تتأخر عقوبة الظلم والانتصار, والانتصار للمظلوم إلى حين وأجل يألمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت متفق عليه لا تظن أيها الظالم أن الله لا ينتقم للمظلومين الذين يصبحون الذين يصبحون ساخطين عليه ويبيتون يدعون عليه ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه الترمذي وغيره إخوة الإيمان اتقوا الظلم بكافة صوره وأشكاله ومسمياته واحذروا مساعدة الظالم أو إقراره ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يقول الشاعر لا تظلمن إذا من كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Thank you. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وانا مسلمين مسأل بركة وانا يمشي نجوم yau muna goma sha bakwai ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a gida miladiya yau muna goma sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wannan kwakwa tamu za ta yi tsokaci kaɗan akan abin da ya sami ƙasan amurka sannan kuma ta fitar da waɗansu daga cikin darussa a gurguje kuma a takaici domin shi musulmi duk abin da ya faru baya tafiya a banza musulmi yakan yi tsaya ya nazari da kyau ya gano matsaloli ya kuma lalubo hanyoyin da za a ba a fita hausawa sukan ce da na gaba ake gane zafin ruwa yayin da kaga wani ya sa kafa ya nitsi to akwai nau'in rashin hankali da rashin kan gado kai ma ka sa kafanka a wurin sai ka ɗauki darasi ka ɗau izina ka nemi taimakon Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimake ka yayin uwana musulmi babu ko kokonto Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wasiya da tsoron Allah Allah ya yi mana wasiya da mai dako mu kula da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yi mana wasiya mu rika shari'ar musulunci kamkam, mu sa mataunanmu, mu dantse ta sosai ba gudu ba ja da baya. Hakanan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wasiya akan mu riko da igiyan Allah subhanahu wa ta'ala kada mu rabu da ita kar kuma mu bari ta yanki. ‘Ya'yan uwana musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ya ce mu tsoraci zalunci domin zalunci dafai ne ranar tashin alkiyama duk wani azzalimi da babban azzalimi da karamin azzalimi kowa gwargwadon irin zaluncinsa gwargwadon iya inda zai fada cikin duhu ranar tashin alkiyama Allah ka tsaye mu daga zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da mu akan ya tsoratar da mu akan lallami taka tsantsan da zalunci saboda zalunci yana da mummunan ƙarshe abin da ke biyo bayan zalunci ga azzalimi abu ne ba wanda rai take so ba abu ne ba mai daɗi ba abu ne wanda zai iya birkita tunani ya rikita hankali ya tada zaune tsaye ya ɗanɗana kuɗa ya kuma fallasa mutum ya tozarta shi a duniya kafin tozartar ranar tashin alkiyama shi yasa zalunci babban zunubi ne zalunci abu ne mai girma wanda Allah ya kyamata shi yasa ta sanadiyan zalunci sai ka ga musibu sun mamaye ɗaiɗaiku ko sun mamaye al'umma sai ka ga bala'o'i sun zakke ma al'umma sai ka ga ɓanna ta yaɗu a ban ƙasa duk ta sanadiyan zaluncin ɗaiɗaiku ko kuma zaluncin al'umma a jimlaci ‘ya'yan uwana musulmi sau nawa ne muke ji da kunnuwanmu mummunan ƙarshen da azzalumai suke faɗawa na tabbatar da mun ji wannan a tarihi mun karanta a karance-karance ƙur'ani kuwa da sunnonin annabi sallallahu alaihi sallama sun zayyano mana mummunan makoman azzalimai to sau nawa kuma idanunmu suke ganin irin mummunan ukuba ta gaggawa da Allah ke ma'azzalimai wacce idan wannan ukuba ta zo idan wannan azaba ta zo sai kaga ta halakar da azzalimai sai ta ƙona gidajensu sai ta gusar da gurajensu a bayan ƙasa ga baki ɗaya to ya uwana musulmi wannan ya zama mana darasi kamar yadda ƙur'ani yake cewa da ya gama rattabo mana waɗansu azzalimai da irin salon zaluncinsu Allah ya yi nuni akan irin mugunyan azaban da ya musu ya cicciɓi samansu ya mai da ita ƙasa ƙasansu ta koma sama sannan daga bisani aka yi musu ruwan azaba daga wutan jahannama da Allah ya gama wannan bayanin sai ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id irin wannan salon uquba da azaba da rikita lamari to ba abu ne mai nisa ba ga dukkan azzali to yanzu dan abin da zaka lura da shi a nan a gurguje shine wannan zalincin ko kuma irin wannan mugunyan ukuba ko ni nayi ko kai kai ko mutanen garin mu suka yi su ma bai nisa ba Allah ya musu irin wannan ukuba da irin wannan azaba da haka yanzu wannan sai baka izina cewa duk halin da za ka samu kanka kakai zalunci duk halin da ka samu kanka kakai zalunci kar ka zalunci mai rauni mata ne ƙananan yara ne kai mai mulki ne Allah ya baka talakawa a ƙarƙashinka kada kai zalunci domin ne wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id irin wancan mugunyan azaba da Allah ya yi ma waɗancan azzalimai Allah ce ba ce nisa ba ga duk wani azzali a kowane irin mataki duk irin daman da ya ga ya samu to mugunyan ukuba daga Allah subhanahu wata'ala ba ce nisa ba gare shi saboda irin zaluncinsa babu shakka abin da ya samu ƙasan Amerika addu'a ne na waɗanda aka zalunta an zalunci bayan Allah kuma sun yi addu'a ta Allah ya isa. Sun yi addu'a Allah ka nuna mana baƙar rana ga waɗannan azzalimai. Don kamar yadda labari ya zo wanda mun gani mun ji a kafafen watsa labarai na zamani. Aka sami shugaban Amerika mai jiran gado. wanda yake bayani akan cewa idan mutanen Gaza ko Hamas ba ta gaggauta sakin Yahudawa da suka yi rike su a matsayin bursunoni ba, to idan ya hau mulki zai maida gazza jahim zai mai da ita wuta ya yi wannan magana a yau sai Allah subhanahu wa ta'ala ya babbaka tsakaddakin shi wata kafira an yi wani taro a Amerika ina jin ranar talata ko ranar litini wanda sun yi taro ne na ba da kyaututtuka ga waɗansu waɗanda suka yi zaƙaƙuranci akan waɗansu fannona daban-daban da aka ba su kyaututtuka aka ba su lambobin yabo sun ta fitowa suna godiya wannan ya godiya ga mahaifiyarsa wannan ya godiya ga wani wannan ya godiya ga kamfani ko ma'aikatan da ta ba shi dama har ya bajinta har aka ba shi lamban yabo duk suka gama abinsu sai daga ƙarshe sai wata asharariya wata la'ananniya sai ta fito tana ta aliki akan irin yadda abubuwa suka gudana a wurin sai take cewa an yi godiya daban-daban ga kaza ga kaza ga kaza amma wanda ya ci zero a cikin wannan godiyar da aka yi shirya wanda halitta san mai gabaki da wanda halitta duniya gabaki da da aka shi ne ci zero babu wanda ya gode shi to ta yi wannan maganar ranar litinin ranar talata Allah ya babbaka ta da ma'ana Allah ya babbaka ƙasar Amerika irin wannan abin da ya samu Amerika addu'a waɗanda aka zalunta ne da daddare Allah maɗaukacin sarki ya tafiyar da wannan addu'a lokacin nan su suna bacci su sun rafkana amma su sani cewa Allah maɗaukacin sarki bai rafkana akan abin da suke aikatawa ba Amerika da ƙawayenta waɗanda suke murna an ruguza garin musulunci an ruguza garin gaza an yi musu ruwan azaba an yi musu ruwan bama-bamai da uwar gijiyar amerika isra'ila kenan su sun tsaye da kansu sun lamunce makawunansu su ba su da aikin yi sai dai su ruguza musulunci da musulmi sai allah subhanahu wa ta'ala sai darka ke su ya ruguza su sun yi nufin su mai da gabas ta tsakiya ta zama wuta sai Allah subhanahu wata'ala sai ya babbaka su Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da runduna daga cikin rundunoninsa dama wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa babu wanda ya san iya rundunan Allah sai shi sai Allah ya ɗauki runduna ɗaya daga cikin rundunoninsa ita ce wuta Allah ya aika ma ƙasan Amerika da wuta wacce wannan wutan a cikin awa ɗaya tana tafiyan kilomita ɗari da hamsin cikin awa ɗaya ta yi kiliyarin ɗin daga kaman ka ce daga zariya zuwa kano allah ka tsari cikin awa ɗaya ta babbaka tafiyan kilomita ɗari da hamsin ta ƙone su allah maɗaukakin sarki ya yi musu abin da ba su taɓa tsammani allah subhanahu wata'ala zai musu ba dama Allah ya faɗi fala ta saban Allah ghafiran amma ya'malu zalimun kada kai tsammanin Allah ya rafkana da irin miyagun aikace aikacen da azzalimin suke yi Allah bai rafkana ba inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yakan musu jinkiri ne wani lokaci har sai an kai ranan da idanuwa za su zazzaro hankali zai tashi to a ranan nan za su gane fa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbi yanqalibu a lokacin nan azzalimai za su gane ina za su saka kansu ba su da makoma ba su da mafaka sai dai cikin azaba da bala'i da azaban wutan jahannama da azaban gobara innal ladhina fatana almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabu alhariq suna da azaba na gobara Allah madaukakin sarki zai gobarantar da su tun a duniya kafin ranar tashin alkiyama babu shakka amerika da ƙawayenta da uwar gijiyarta isra'ila sun tattaru sun yi tarurruka a ɓoye suka yi ƙoƙari suka yi ta zazzaga bama-bamai suna ta harbe mutane a ƙasan gaza suka samu shekara ɗaya da rabi suna ruwan azaba a garin gaza sai shi kuma allah subhanahu wa ta'ala sai ya zazzaga azaba cikin takaitattun kwanakin da ba su wuce kwanaki shida ba irin yadda ka ga garin gaza to america ta ninka ta shida gurin lalacewa da asara da salwantan abubuwan da aka yi asara kamar yadda riwaya take cewa mutum ashirin da biyar sun mutu wannan a faɗin su kenan in mutum dubu goma suka fa- suka mutu ba za su faɗi gaskiya ba to amma dai asarar dukiyar da aka yi ya zuwa kwana hudu ko biyar da suka wuce da fara bala'in an yi asarar sama da dala biliyan ɗari da hamsin dala biliyan ɗari da hamsin aka yi asarar shi a cikin wato ainihin california da kuma los angeles Allah madaukakin sarki ya garkace su kuma dama Allah subhanahu wataala ya faɗi wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka nan dama Allah yake idan ya kama wata alƙarya ya kama wani gari alhali ta tayi zalunci Allah subhanahu wataala ce inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah subhanahu wataala mai tsanani ne kuma mai radadi ne kwarai da gaske bi ma'ana Allah subhanahu wataala idan ya kama alƙarya wacce ta zalunci to haka nan Allah zai dumurmusa su cikin azaba Allah zai taɗiye su ya tumbuke su daga ƙarƙashin su a wannan lokaci duk abin da suke jin daɗi da shi ba zai amfani su ba duk abin da suke takama da shi ba zai kare su ba na daga irin ci gaban da suke ganin sun samu a babin makamai a babin technology a babin ƙanana an fito da jirage irin su helicopter an fito da motoci an fito da ma'aikata duk gabaki ɗaya wannan bai dakatar da azaban da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa sun shi ba in har ya yi tasiri a wani zance aka ce bai wuce kashi uku cikin ɗari ba duk irin wannan abin da kake jin sun yi tattali domin ko ta kwana irin wannan dubi da irin tsarin Amerika da irin yadda suka shirya ma duniya da abin da zai jatta musu duniya to amma sun kafa tunkaran azaban Allah subhanahu wata'ala babu kokonto Allah madaukakin sarki ya girmama kuma ya buwaya kuma rundunan Allah ita ce mai cin nasara Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana irin wannan zance a cikin alkur'ani da ya hakaito mana waɗansu kangararrun al'umma waɗanda suka kangare suka yi ta'addanci suka yi fasadi a ban ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad annabi sallallahu alaihi wasallama da kai ne karatu baka ga baka san irin yadda Allah ya yi da mutanen adawa ba su wanne cikin adawan irama su ne adawan iramawa dan adawa guda biyu ne to na farkon su ne iramawa kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa annahu ahlaka adan ula Allah shine ya halakar da adawa na farkon to su ne iramawa Allah madaukakin sarki yake cewa to baka ga irin yadda Allah ya da su ba zatul imad wanda ke su ne suke da bala'in ƙarfi na tashin hankali shine ma'anar zatul imad ga su da tsawo ga su da girma ga su da ƙarfi na tashin hankali har Allah ce Allah ce lam yukhlaq mithla fil bilad wanda Allah bai taba halittan kwatankwacin wannan ba a cikin ainihin kafirai Allah bai taba halittan al'umma masu karfi ba kamar adawa to baka ga yadda Allah ya kwashe da su ba baka irin yadda Allah ya darkace su ba fa asbahu fi diyarihim jathimin ka allam yaghanu fiha Allah ya darkace su aka yi musu tsawa ce ga su duk suna gugurfani kawai ba su taba zama a wannan gari nasu ba Allah ce wa samuda haka nan da samudawa allazina jabu sahara bil wad wanda suka samu wadin qura suka kacce kacce da shi suka faifaye duwatsu suka fafafake duwatsu da hannayen ba su da bukatun sai sun samu bulldozer da hannayensu suke ɗauka su faffasa duwatsu ta takai nuna min suhul ya qusuran wa tanmituna al-jibala buyutan suna mai da su dakuna da gidaje suna ganin abin da suka ga dama saboda irin tsaban karfin da Allah ya ba su Allah ce ba su kaɗai ba wa fir'auna zal autad da fir'auna wanda yake da tara ko wanda yake azabtar da bayi ko kuma yana da rundunoni waɗanda yake su suka tsaye da mulkin sa allazina taghaw fil bilad waɗannan duk al'ummomin nan da adawa da samudawa da fir'auna da mutanensa taghaw fil bilad sun yi tsagawa a ban ƙasa sun kangare ma Allah sun kuma azabtar da bayin Allah فأكثروا فيها الفساد سكا يويت فساد أبن قصا الله شيء فصب عليهم ربك سوء عذاب شيء الله سبحانه وتعالى يسؤولا مسيمس ونئرن أولا وانا بولا لير أغابا domin ne inna lab inna rabbaka labil mirsad Allah subhanahu wata'ala yana nan a majakata babu shakka azzalimi kan iya yin zalunci ya ta zalunci shekara da shekaru sai Allah ya daga masa kafa har ya zuwa lokacin da Allah ya ga dama to wannan ba yana nuni akan cewa azzalimi ya sha bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lil zalim lalle Allah yakan yi talala ga azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflihu har lokacin da Allah zai damke shi a wannan lokaci kuma Allah ba zai sa ya surviving ba ba zai iya guje ma azaban Allah ba da haka ya kai azzalimi a duk inda kake a ban kasa a duk irin matakin da azzalimi yake kada kai tsammanin wai ka sha kada kai tsammanin wanda ka zalunta shikenan abin ya tafi a banza duk wanda aka zalunta yana kwana zuciyar shi na tafarfasa akan wanda ya zalunce shi yana wayan gari yana mummunan addu'a akan azzalimi wanda ya zalunce shi kuma addu'an wanda aka zalunta kamar yadda manzon Allah ya ce Allah zai ɗaukaka ta a dirbishin giragizai zai buɗe mata ƙofofin sama Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa izzati la ansurannaka walau ba'dahi na rantsi da buwayata sai na taimake ka kai wanda aka zalunce ka ko da ko bayan wani lokaci da haka ya uwana musulmi amfanin wannan zance ga baki ɗaya su dai abin da ta same su ta same su Allah sa su ɗau darasi amma da ni da kai yanzu mu tsoraci zalunci da duk irin kofar zalunci da duk irin yadda aka kira zalunci wallahi ka tsorace ta ka kuma tsoraci taimakon azzalimi ka san wane ya zalunci wane ya ta'addanci ya ƙetare haddin shari'a ko ya ƙetare haƙƙin bayan Allah sai kuma ka karfafe shi akan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci fata masakumun na kuma wuta sai ta ƙona har wani daga cikin abin da yake cewa wani daga cikin fadawa a zamanin Hajjaj bin Yusuf yana tambayan ɗaya daga cikin malaman tabi'ai cewa ai mu ba mu cikin azzalimai tunda mu kawai aiki ake ba mu ku je ku kama wani ko ku je ku ɗaura wani sai ce ai kuma azzalimai ne mataimaka azzalimai su ne wanda suke ɗinka musu kaya su ne wanda suke saida musu abin more rayuwa su ne mataimaka azzalimai su ne Allah zai kona da wuta amma wanda azzalimi zai sa shi shi ma ya je zalunci shi ma duk zubin azzalimai sunan su wannan waki yana cewa la tazliman idza ma kunta muqtajira kar kai ganganci kai zalunci din kaga kana da dama fa zulmu akhiruhu ya'tika bin najmi zalunci karshen shi zai zo maka da nadama ne ko a duniya ko a lahira na matsayu na kwal mazlumu muntabihun lokacin idanunka kai kana can kana kwance kana bacci amma wanda ka zalunta idan shi a farke yad'u alayka wa ayna allahi lam tanani kuma yana nan yana maka mummunan addu'a kuma idan Allah baya bacci a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul la izza'uhum ba'suna tabarra'u ina ma da lokacin da azabin mu ta zake musu sai su dawo su koma ga Allah walakin qasad qulubuhum sai dai zakatan su sun kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan yana kawata musu irin kafirci da zaluncin da suke yi falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta da abin da ake musu wa'azi da shi ake musu gargadi da shi Allah ce fatahana alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofan komai kofan yalwa kalke kofan yalwa na duniya kofan rafkana kofan kecere ne na duniya Allah ce sai muka bude musu hatta idza farihu bima utu har lokacin da suka koma suna alfahari da irin dama da suka samu Allah ce akhadnahum baghatatan sai muka kama su atke fa idza hum mublisun sai ga abubuwa duk sun rikice musu fa qati adabir alqawmi alladhina zalamu Allah ya kumbike waɗanda wato suka yi zalunci din nan walhamdulillahi rabbil alamin Allah ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai Allah ya halakar da azzalimai kuma ya gode makansa subhanahu wataala da haka a takaice kamar yadda muke yake cewa duk wani azzalimi yi taka tsantsan a duk irin matakin da yake ko a mataki na ƙasa irin azzaliman shugabanni da 'yan ƙasa suna cikin wahala suna cikin kunci suna Allah ya isa suna kuka suna ihu waɗansu suna mutuwa amma azzaliman shugabanni ko su daga kai ma su ce eh mun saurari kukanku in Allah ya yarda za mu gyara ko su ce ku yi haƙuri ko su ce ku ba mu hanzari babu wannan abin da muka tasa a gaba shi zani wanda ya mishi ya yi mishi wanda bai mishi ba sai dai ya mutu to irin nan bakakin azzalimai ba ku karan kanku ba har zara'an ku wallahi sai zalincin ku ta shafa domin sai Allah subhanahu wataala ya kawo ranin kindillanci to haka nan kuma kananan azzalimai a duk irin matakin da suke kamar yadda nake cewa ko a gidajen aure akwai mazajen da yake azzalimai ne a makwabtaka akwai mazajen da yake azzalimai ne ko mutanen da suke azzalimai ne a zamantakewa na gida akwai matan da take azzalima ce akan mijinta ko kishiyar da take azzalima ce akan ɗan uwarta kishiyanta ko kuma sauran zalunce-zalunce ƙanana a duk irin daman da Allah ya baka ballantana ɓarawo da zai sace waya ballantana wanda zai sace mota ballantana wanda zai haure gida ya je ya sata wallahi zalunci yana da iyaka kuma ranar ƙin dallanci na nan zai zake ma duk wani azzalimi sai kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana bayansa gabaki daya to ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga zalunci Allah ka tsare mu daga zalunci Allah ka azurta mu da adalci ya Allah muna roƙonka abin da yafi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iyawa Allah ka taimake mu ya Allah waɗanda suke cewa mu sanya su cikin addu'a Allah ka fi mu sanin su da bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi abin da muke tsoro na shari'a Allah ka tunkuɗe mana gabaki daya akwai waɗanda aka kawo mana labari cewa sun bata kwana da kwanaki ba a gan su ba to ya Allah muna roƙo Allah ka gaggauta bayyana mana su Allah ka tsare mana rayuwa rayuwarsu da mutuncinsu da addininsu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik